الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي biyu ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 wato da shida kamar da suka tsara suka fada muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma ajiya mun tsaya akan aya ta 164 zuwa 165 a cikin wato abin da suratu tauba a yau za mu tashi wato akan wannan ayar sai mu dora akan sauran ayoyin da za su zo da izinin Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce wa ammal ladina fi qulubihim marad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نعم كما يدمون كساب بياني kan matsaloli na zakka na zamani na wazilu zakka ko alkazayar mu'asira ko almustajiddat jiya mun ɗauko bayanin abin da ake kira abdura'ib muka ce nau'i nau'i ce akwai zariba ta jizya mun yi bayaninta akwai zariba ta ushur ta attijara akwai zaribatul kharaj akwai zaribatul mukus mukus wadda jam'i ce ta almaksu kamar da sun ka faɗa an gane ko shine abin da aka ɗora ma masu ciniki wato ya zamanto ba tare da wani haƙƙi ko dalili ba an gane ko waɗanda ke kusa da manya kuma ya sai su adama kansu duk wanda ya sayar da kayan sai ya ba su kaza kawai suna da wannan su ake kira mukus an gane ko to da yake larabci asalin wannan kalma tana nufin tauyewa daga makasa yamkisu shine wato idan naqasa shay sannan kalmar tana nufin al-mukhalafa wani lokaci tana nufin sabawa an gane ko ce sa an ka ce almukusu tana nufin jam'i ne na almaksu rashawa ko kuma ce kudin da aka amsa ko rabanu da suka cewa rabanu rabanu a ingilishi na daga revenue na an gane ko to almukus jam'i ne na almaksu abinda ake karba ga wanda ya sayar ba tare da wata ya sayar ya sayar tare da kayan shi ba tare da wani dalili ba sannan kuma almukusu jam'i ne na almakisu mai amsa abinda an ka karbo mai zuwa ya karbo an gane ko sannan kuma an ce almukusu wata abin nan ce ala abin aiki ne da ake aiki da shi na karfe an gane ko wanda idan dutsi na da ake nika da shi ya samu matsala to za a samu wannan karfen sai a daidaita dutsin da ake nika da shi to ita ma ana kiranta mukus amma shi wannan mufrad ne ba jam'i ba an gane ko dan saboda kakkaje kullun kalima ka san ɗaliban ilimi sai mutum ya zo abin nan jam'inta makawis to ana cewa kuma wato makasal jabi aljabi makasal jabi aljabi shine mai taya ya kawo waɗannan kuɗin da ake haɗawa na mutane to sai a ce makasa jaba malal wato max ya ta ya kawo waɗannan dukiya ke sannan ana cewa ma kasa hufil bai'i ma'ana ya tattauna da shi don saboda ya rage mai kaga kalmar tana rufin an naqsu an gane ko to ya kamata ɗalibin ilimi ya san abubuwan da take rufuki ma kasahu sun ka ce khalafahu wani lokaci kuma sun ka ce ma kasahu sha kasahu ya yi jayayya da shi wani lokaci sun ka ce ma kasahu na bazahu sun yi jayayya sun tattauna muna gane ba ko wannan ita ce kalma ta almuksu kafin yanzu su rinka amfani da ita da kuɗin fatanti da kuma kuɗin rabano da suke cima rabano a wato yankunan english an gane ko to idan muka zo dukkan waɗannan kalmomin kun ga ashe suna da asali da larabci kharaji daga kharaja yakhruju ne kenan ma yakhruju min al-ard shi ko al-asharu daga ashra ne abinda ake cirowa ɗaya bisa goma ina fata an fahimce ni al-maksu kuma shi kuma yi bayani shi to ita ko ad-dariba daga ad-darbu ne kalma ta ad-darbu a larabci tana da ma'anoni daban-daban wani lokaci tana nufin bugu ihtikakul jismaini wani lokacin kuma tana nufin tafiya a bayan ƙasa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kenan kalima ta dariba tana da ma'anoni daban-daban a larabci wani lokacin kalima ta dariba tana nufin at-tabi'a tabi'an mutum wani lokacin kalima ta ad-dariba tana nufin takobi wani lokacin kalima ta ad-dariba tana nufin kaifin takobi to kaga kaga shi yasa shi kanshi wannan maganar da ake cewa dariba abu ne wanda an ka tilasta ma ka bayar kamar daga malamai suna ganin daga darbun ne min sahmi ma'ana ko sa ana cewa idribu li bi sahmin ku bani na warabu to kiran kamar abu ne wanda an ka yanka an ka ce to ga abin da za a ba su ina fatan kuna fahimta ta kenan sai ka wani zai ce a to yar an ka ce mata dariba kuma zancan dariba zancan bugu na ba ita ma bugu ta tunda baka gani amma an buge ka tunda an kwace dukiyarka mun gane ko to irin waɗannan kalimomin kafin ɗalibi ya fassara su ya san ma'anarsu a lugha ya koma cikin littattafan shari'a ya san me ake nufi da su kakka kai kawai kai ta bayani haka hayaniya babu wani dalili sai zaman to da an saurare ka za a gane kawai hanya ce ka saki to kaga kuma radda ka gane kuskure radda an ka nuna ma kuskuren ka tunda ka riga ka bayyana a TV ka bayyana a radio ka bayyana a internet facebook an kai ka malam dan malam ka daga ustazu ka zan malam dan malam ka zan shak da shak ka kuma ka zan al shak to kaga ko ka kuskure baka dawowa kun san karshen shi na al-shak wani da ya shiga tele an ka samu shak sai ka ji ya ce madan jarida kai je da kun samu shak fa faire attention eh al-shak a cika ba to Allah ya kyauta almuhimmu to yau zamu dauki bayani na biyu bayan mun yi bayanin na uku su zamu yi bayanin me ake nufi da zariba a shar'ance akwai ta'rifat da malamai suka kawo sai mu yi bayanin ta a shar'ance yadda za a fahimtar ta in ya so gobe Allah ke mun sai mu yi bayanin bambancin ta da zakka aujuhu shabahi wal ikhtilaf akwai ta'rifat da dama amma malamai daga cikin ta'rifin da zamu dauka sun kace abinda ake nufi an wato an tu'arrafa ad-dara'ib bi annaha ga abinda za a ta'rifin dara'ib jam'i na dariba al-miqdaru an-naqdi wani gwargwado wani gwargwado ne na kuɗi alladhi yulzamu al-afradu wanda ake tilasta alazimta ma ɗaiɗaikun mutane wa sharikatu da kuma kamfanoni bi daf'ihi lid-daula su bada shi ga gwamnati gwamnati ta ce kowa ɗan kasuwa mai jari kaza ga abin da zai bayar kowane kamfani idan ya bude a cikin ƙasa ga abin da zai kawo sun kace bi daf'ihi lid-daula wato wafqa qawa'idin muhaddada an gane ko waffa qawaid sai an bi wasu ka'idodi muhaddada waɗanda an tantance su lil musahamati na bayarwa kowa kun ga ana cewa ga abin da zai bayar daidai gurgurdon karhinka yace to bi taghtiyatin nafaqatil ammati lid dawla ana karɓar waɗannan kuɗaɗen ne don a cika buƙatocin gwamnati na jama'a akwai gwamnati za mu zo wajen hukuncin tashin ta halatta ko bata halatta ba a musulunci misali gwamnati tana buƙatar kuɗin da za a ba sojoji a biya su ba ta da kuɗi wata ƙasa tana da arziki wata ƙasa ba ta da arziki za mu zo mu yi bayanin wato abin da malamai suka bayani a wannan zamani an gane ko to yanzu idan aka ce ba za a biya masu tsaro ba gwamnati kun ba ta da kuɗin ko ba a yanka ma kowa ba to ya za a yi a tsaro babu kenan babu ƙasa to shi yasa shi yasa malamai suka ce to anan bi taqtiyatin nafaqatil amma lid-dawla za a amfani waɗannan kuɗi taqtiya shine rufewa don a rufe buƙatocin gwamnati na jama'a ba na karan kawunan su ba wa tahqiqu ahdafiha al-iqtisadiyya don a tabbatar da manufofin gwamnati al-iqtisadiyya na tattalin arziki shine al-iqtisad daga al-qasd ne a bisa ka tsakiya wa qasd fi mashika sai an ka ce iqtasada yayi tattalin arziki والاجتماعية da na zamantakewa na yau da gobe wa nahwiha da abin da ya kama da haka don gwamnati ta biya bukatoci na tattalin arziki da kuma na jama'a duna naf'in muayyan amma ba don wani amfani ba guda da a cewa a'a don kaza kawai za a dibi ina ne bukata take na abubuwan da rayuwa ba za ta yi ba sai da su sai a saka su a nan an gane ko likulli mumawwi kuma duna naf'in muayyan likulli mumawwalin bi ainihi kuma ba a cewa dole wanda ya bada jika 100 shi zai ficin amfani a ka bada jika 100 za a duba a gani wajen ku me ake da bukata in rijiya ake da bukata sai a yi muku rijiya can kuma ana da bukatan makaranta to baka ce a mu rijiya an kai muna kuma mu hiba da kuɗi masu yawa ba wannan ake hankaltawa ba bukata kowa ake kallo na fata ana fahimta ta to wannan shine ta'rifu dara'ib shi yasa sun ka ce wa yatabayyanu bidalika anna abraza khasa'isu dara'ib abinda zai bayyana daga cikin wannan ta'rifi nata abinda an ka fi ganewa kenan sifofin ta waɗanda suka fi bayyana anna alladhi yaqumu bi tahsiliha jihatun amma mai zuwa ya karko waɗannan kuɗaɗe wato jiha amma wato jiha ce ta gwamnati shi ita ce gwamnati ita ke nema a kawo waɗannan kuɗaɗen ba wani da ce a kawo ba anna hadha tahsil jabri bayarwa tilis ne ga wanda yake da shi ko ba haka nan bane أن ذلك يكون وفقا لأنظمة وقوانين كما بذاء شيء أباير بس أن دوكوكي دا قائدودي محددة وأن أن تنتنشي أن الغرض الأساسي wato babban manufa na tara waɗannan kuɗi min ha daga tara waɗannan kuɗi ta tsiyatu na faƙatin daula don a sa su wajen biyan bukatun gwamnati don gwamnati uwa ce ta kowa da ni da kai da talakawan da masu mulkin da kowa in an haɗu mu ne gwamnati shi yasa in an ka ce an cuci gwamnati har kai an cuce ka in kuma an kaɓata kayan gwamnati kai ma naka na an kaɓata don kuɗinka suna ciki shi yasa masu zanga-zanga su su kone wasu kaya da motoci suna cewa sun yi ma gwamnati asara a ka yi ma kanka asara kuɗin za a ɗiba cikin baitul malin gwamnati na ajiya a siyo wasu motoci rashin wayewa ne kuma da wannan ne tura suke amfani da mutanen mu a ɗauke su suna kashe ƴan ƙasa da sauran ƴan uwansu yau baka cuta baka tsaya ka kashe mutanen ƙasar shi shi ne baka makamai Allah ya kyauta to wannan shi ne takaitaccen bayani kan ta'arifin dariba gobe idan Allah ya kaddara akwai rayuwa sai a zo ai bayanin menene bambancin dariba da zakka ta ina ne sun kai kamanceceniya ta ina ne suka rarraba kafin aje can ai bayanin hukuncin ta a shar'ance dan mas'aloli ne na zamani wani da ka kama wannan yana cewa kai wannan haba can amana na haram haram duk mallamin da ka ji ya ce maka wai gwamnati da amshi kuɗi ga mutane ai wannan wannan malami munafikin Allah na eh to Allah ya kyauta to ba mu son magana ba tare da dalili ba da bayanai kuma ko an kawo bayanai da dalilai ba dole bane ka karba ina fata ana fahimta sa malam sai ka saki bai ta aya ba lokaci yayi tsawo wa amma alladhina fi qulubihim wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin idan aka saukar da aya su munafikai za ka suna cewa wane ne wannan ayar ta ƙara mishi imani a jiya mun yi bayanin waɗansu matsaloli da akwai ɗan abin da za mu ƙarawa wajen ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar jiya na ce asalin shi yalunakum ne wato kuskure ne na ilmu sarf ba wato daga waliya ne kenan asalin shi waliya yawli sai an ka ce yali kenan qatilul ladina yawliyunakum ne aka shafi ya usi an ka samu illa ina fata ana fahimci ni wal yajidu fikum ghilza jiya mun ka ce dr fadil samar ra'i shi ya tafi cewa in an ka ce ghalba da ghilza daban domin idan ya zama to ghilza ma'ana gilza kaushin abin da ake gani in ya zama to kuma ghalba da fata wanda ba a gani amma a cikin littafin azzurrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samirul halabi ya kawo wannan qira'a ta jamhur wato qira'a mutawatira wal yajdu fikum ghilza sannan yace akwai qira'a shadda wal yajdu fikum ghalza kuma akwai qira'a wal yajdu fikum ghulza yace musallafun lughawiyyun ina fata ana fahimta ta shi yasa sai ka koma cikin wannan littafin azzurrul masun ka ga bayanin da aka faɗa sannan akwai wani littafi sunansa al'ilam bi musallafil kala ka yi ƙoƙari ka same shi wanda zai ce maka kalima tana iya ɗaukar fatha da kasra da bamba ko ya ce maka ma'anar su ɗaya ko ya ce maka ta bambanta don haka dole mu yi istidraki mu gaya ma mutane gaskiya mun gane ko to sai Allah ce fa amman ladhi idan aya ta sabka su munafiqai sai ayyukum zadatu hadhihi imana wani da ta ƙara mishi wannan imani wani ce tana ƙara imani sai Allah ya faɗi masu imani daga nan bayanin zai tashi fa amman ladina amanu masu imani sai Allah ya ce mi fazadatuhum imanan tana ƙara musu imani wa hum yastabshirun suna yin bushara to sai aka shiga cikin tafsiri dama na ga muku na ce muku amma harfun mi harfun tafsir ma'ana yana son a rarrabe abubuwa shine tafsiri sai a rarrabe to sai an ka ce wa amman ladina fi qulubihim maradun waɗanda kun cikin zukatansu akwai rashin lafiya na munafinci fa zadatuhum rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu datti ko dauda akan dauda dama kafircin ne kuma sai kafircin yazo ya karu ashe ya nuna kafirci yana karuwa da wannan aya kamar da mun kai bayani a jiya ko ba ka bane wa matu sai suka mutu wa hum kafirun alhali suna kafirai ina fata ana fahimta ta Allah shi muna tsari da kafirci da munafinci to wannan shine halin waɗanda ba su da imani kuma wannan zai nuna maka cewa munafikai idan ayoyi suka sauka suna jin bakin ciki wani lokaci su shiga cikin jin tsoro haka kafirai su ma idan ayoyi sun ka sauka suna bakin ciki suna jin ba daɗi Allah faɗi halayensu daban-daban sai ka ɗauki ayoyin kai addirasal mawdu'iyya حالات المؤمنين عند نزول القرآن وحالات الكافرين عند نزول آيات القرآن وحالات المنافقين عند نزول آيات القرآن شيكي نن سيكا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وما كان بني سوكا فري وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه يستبشرون وما كان بني وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا ويزداد ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا kaga ka hada maudu'i eh dole sai ka dauki irin wannan amma in ba haka ba abin sai shi zo shirki ce maka eh wa matu wa hum kafirun suka mutu suna kafirai in muka diba tun daga inda Allah ya fara bayani wato ka'ida guda zan kawo sai mu wuce ita ce ka'ida ta taglibi janibi dhukuri ala janibil inas kun ga da Allah yace wa idza ma unzilat suratun tace faminhum bai ce faminhum wa minhunna ba kuma cikin munafikai akwai mata ko babu akwai li yu'azziba Allahu al-munafiqina wal munafiqati kaji akwai su eh wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara ashe akwai su to me yasa bai ce wa idza ma unzilat suratun faminhum wa minhunna ba tunda cikin su akwai ai mata amma ta ce faminhum kuma yace ayyukum zadatu hadhihi imana bai ce ayyukum ba wa ayyukun zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan bai ce fazadatuhum wa zadatkunna imanan ba wa hum yastabshiruna bai ce wa hum yastabshiruna wa yastabshirna bana mata wa amma alladhina fi qulubihim maradun an gane ko bai ce to ce fazadatuhum rijisan bai ce fazadatuhum wa zadatkunna rijisan ila rijisihim ba wa matu bai ce wa matu ba wa mitna wa hum kafiruna bai ce wa hum kafiruna wa hunna kafirat لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات دول سيدة ودنا قائلون ما لم يجي آية تقبع أولا يرون
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
نعم كما يبدأ كراتم يكي بدانا زامو كاو أسباب النزول إن أكوي إذن باب زامو زو فرق علم المناسبة mu bayyana munasabar da take da alaka da ayar da ta gabace ta ko ayoyin da suka gabace ta mataki na uku shine sai mu zo wajen fassara ɗaiɗaikun kalimomi wanda wato wanda littafin da muke aiki da shi shine jalalaini daga nan sai mu zo mu yi istinbatin masail na shari'a da na lugha gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu kuma gwargwadon abin da mun ka samu haka ne ko ba haka ba to a nan kaga babu asbabun nuzul wajen awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn sannan wannan kuma iya bincike na eh ba duk iya littafin da ni sani da wanda ni bincike ni kai gare su ban ga wurin asbabun nuzul karkashin wannan wurin ba in ka gano kana iya kawo eh sauran an ce babu shi na iya to bari mu tafi bincike mu gani eh eh sai an ji ba kai to dibo ka gani in ka gano ka kawo ni dai iya bincike na nici an gane ko to cikin ilmul munasabat wannan littafi na mushaf darus sahaba wanda yake fi tanasubi wa tanasuqil ayati wasuwar wanda an ka yi shi don nuna alaƙa tsakanin surori da ayoyi guda ce wanda a akwai da suka zo wajen wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wato awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn sun ka ce thumma yadhkuru Allahu makhazil munafiqin Allah ya bayyana abubuwa na kumya da munafikai suka aikata wa annahum yastahdi'una inda nuzuli alquran kenan suna izgili sannan sun kace to kuma summa zakara Allah sannan Allah ya ambaci wani abu daga cikin dabi'o'in su ko abin da zai same su annahum sayamutuna wa hum kuffar za su mutu suna kafiri kaga wannan gaibi ne tunda ba yasa wanda zai mutu kafiri in ba Allah ba to wa matu wa hum kafirun kaji Allah ya ce sun kace to wa annahum yubtaluna sai Allah ya sake fada cikin abin da yake samun su yubtaluna ana jarraba su fi kulli sanatin a kowace shekara marratan so dai aw marrataini ko so biyu sun kace abin da ake nuhi da jarrabawa anan tufdahu sarairuhum Allah yana tona asirransu hina yanziru fihim wahyun lokacin da wahayi yake sabka yake da alaka da munafikai thumma la yatubuna ba sa wato tuba min naqdihim lil uhud ga warware alƙawarin da sun kai shi alƙawari da Allah su saba shi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su saba shi alƙawari da ƴan uwansu su saba ina fata ana fahimta ta ɗabi'a ce ta munafiki to wa israrihim lin nifaqi sannan kuma suna bi suna koyi munafinci wala hum yatrukuna nifaq su ba sa barin munafinci wala hum yattaizuna kuma ba sa wa asuwa gashi Allah na ta tona asirin su har an gane su tunda ko ba a gane su ba da sunaye ayyukan su Allah ya bayyana su to wala hum yattaizuna wa yanzajiruna wato azzajiru kenan sai aka ƙara alif da nun aka ce yanzajiruna me yasa ba za su tsawatu ba domin azzajiru shine wato tsawa me yasa ba za su yi makan su fada ba duk duniya ko babanka ko mamaka ko ma wane ne a duniya zai yi maka fada irin abin da ke ma fada na so kanka babu irin wanda zai maka fada irin kai da kanka ka zamna kaga ya dace abin da kake ko bai dace ba sha'irul jahiliya zuhairu ibnu abi sulma shi daga cikin shu'ara'ul jahiliya amma ana kiran shi sha'irul hikma kun san cikin shu'ara'ul jahiliya ko wani akwai abin da fice da shi an gane ko yake cewa wa ma la manafsi mithla haliya la'imun wa la sadda faqri mithla ma malakat yadi wa ma la manafsi la mayalum yace wa ma la manafsi babu wanda ya taba zargin raina yayi ma raina fada mithla haliya la'imun wa ma la manafsi mithluha li wato mithla haliya la'imun ba wanda ya taba zargin raina irin yadda ni tsaya ni baka na faɗa duk yadda wani zai min faɗa na so kanka bai kai ga ni in zamna ba in ga abin da ya dace da kaina yace wala sadda faqri misla ma malakat yadi ba abin da ya taba toshe min talauci irin abin da hannuna ya mallaka yassa bari jan an ce Bill Gates le fili rich demon ko ana cewa wane ne yanzu wani wanda abokin Donald Trump ko shine hikwa kuɗi duniya ko a ce maka akwai wani alwali da mai kuɗi wanda mun taɓa ba da labarin shi na motar da aka ce ya saya duk da yake wasu sun ce ma motar da an ka ce ya saya din wai ba ita bace wanda an ka sama damunci da lu'ulu'u ita ce ya so ya saya amma ba a saya ba an dai faɗa amma an tallata a duniya ya sai mota ta zinariya mai makudan biliyoyi ko ba haka ba to kun ga dan an ce alwali yana da kuɗi ko an ce maka akwai wani mai kuɗi nan dan Afirka ya haifi kowa kuɗi Afirka cikin bukakin duniya dan gote a Najeriya ko ba haka nan bane wallahi dala arba'in da a cikin aljihunka ko naira dubu wadda ke cikin aljihunka wallahi tsaye ma kudin dangote wala sadda faqri mithla ma malakat yaji dan haka in baka gyara kudin nan da aga hannunka baka halaka in dangote ya mutu wallahi dala ba a baka naira ba a baka wurin ce naira tun da a Najeriya ne don haka rike abin da a hannunka kana dan kana cewa wa dukiyar baba dukiyar baba waye ga ma da kai da baba zai zai da gangoni sannan waye gaya ma in shi baban zai mutu da dukiyar tana yi wa asara ta zo mishi rike abin da a hannunka in ka samu ƙari kuma ka gode ba Allah da wanda akwai shi Allah ya ƙara maka amma kana nan kana lissahin wanka shi da gida kaza wanka ka mutu da shi da gida kaza wala yanzu yasta'izuna ba sa wa asuwa saboda munafincin ya riga yayi dandazo a cikin zukatansu amma ibnu ashur da yazo zai bayanin munasaba sai yace awala yarawna yace afun ala jumlati fazadathum rijsan ila rijsihim ma'ana wagga aya wala yarawna aqafina akan fazadathum rijsan ila rijsihim yana daga cikin halin da sun ka fada shine ayoyi suna ƙara musu datti akan datti yace ila akhirih fahiya min tamami tafsili tana daga cikakki wato ita awala yarona cikar rarrabe wa bayanin su ne tunda an ce wa ammal ladina fi qulubihim kaga tafsirun ne maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafiruna sun za su mutu suna kafirai kuma wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan to amma nan hamzatul istifham ko ba haka nan bane tambaya ce to ita tambaya tana gabata harful atfi yana da sadara bayyuwa a kawo shi asalin maganar wa ala yarawna ne shin ba sa gani domin malaman lugha sun yi sabani idan harful atfi ya hadu da hamzatul istifham shin cikin su wanne ne gaba waɗansu malamai sun ce ba a shafe komi ba abin sun ce ba a shafe komi ba sun ce asalin maganar wala thumma la yatubuna wala hum amin wa matu wa hum kafiruna wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw sun ce ba a shafe komi ba waɗansu malamai suka ce a'a akwai har akwai jumlar da aka shafi wa matu wahum kafirina a amu wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn shin sun makamce ni kadiba cikin mughnil ladhi an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ya kawo wannan bayani ba ni da kawo shi ba mun gane ko to in mun ka ce atafina ana akwai wani iskali mai don hankalinka da kyau da an ka ce wala yarawna ai alwawu harful atfi ce to wa matu sun mutu wahum kafiruna suna mi kafirai idan mutum ya mutu kuma sai an ka ce wala yarawna annahum fi kulli amin ala annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn mutumin da ya mutu ana jarraba shi ba za a jarraba shi ba sai dai a kona shi da wuta duk da ita kalma ta fitina ai tana zakuwa da ma'anar wato konawa duku fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jiluna amma nan azancin duniya ake yi to ya zaka yi da wannan sai ka ce rike da kyau alwawu la tufidu tartib kenan a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun wa matu wa hum kafirun za su mutu suna kafiri an gane ko domin alwa wala tufidu tartib dalili kuma wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana dare suna sallah sujjadan suna sujjada wa qiyama suna tsayuwa to sallah ta masu hankali da me yake farawa ai sai an tsaye sannan ake sujjada amma ga qur'ani nan kai dan qur'ani ne ya ce sujjadan wa qiyama sai ka ce mana a'a sai an yi tsaye sannan za a sujada ka gani ka san dai qur'ani bai sai alambar to shine kenan wannan wato wa ma tuwahum kafiruna alwawu la tufidu tartibi duk da yake yuftanuna yana gabata wa ma tuwahum kafiruna amma al-afu bil wawi wal wawu la tufidu tartibi mun gane wannan to kaji ibnu ashur yace to kenan atafina an kai don a bayyana alakar tafsirin halin da yake shafar munafikai wannan shine ilmu na al-munasabat yanzu kuma bayan ilmul munasabat sai mu dawo mu ga abin da ɗaiɗaikun kalmomi menene mai jalalin ya faɗa yace awala ya rauna yace bilya'i shin ba sa gani bilya'i nan kaga ya barka ilmul qira'ati bilya'i ma'ana akwai qurra da suka karanta bilya'i shine bilya'i ya rauna yace ai almunafiquna in an karanta biliya munafikai ake nufi shin ba sa gani domin Allah yana magana ne da waɗanda ba sa gani fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wa ma tusu munafiqan wa hum kafiruna shin awala yarawna shin ba sa gani mun gane ko haka yace sannan kuma sai ya ƙara gaba sai yake cewa watta'i kenan asalin shi wa bitta'i kuma akwai qira'a bitta'i yace ayyuhal mu'minuna da ku mu'minaki kenan awala tarawna ayyuhal mu'minuna kaga bil ya'i watta'i kaga idan kana karamin dalibi yanzu kaga wannan bincike ne sai an je an yi tahqiqin waɗannan qira'at kin shin man allazi qara'a min alqurra bil ya wa man allazi qara'a bitta wa hal kulluha mutawatira عن بعضها متواتر عن بعضها شاذ وكيف نوجه بين هذه القراءات aiki ya sami mu ta haka ɗalibin ilimi dole amma dai bari in ɗanyi maka wani ɗan ƙoƙari a matsayina na ɗalibi biliya'i waɗanda sun ka karanta biliya'i akwai wanda ake kira hamza da kuma yaƙu su suka karanta biliya a wala ya rauna sauran ƙura kuma sun ka karanta a afwan a wala ta rauna bilta'i da hamza da yaqub sun ka karanta da ta'un awala tarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn sauran qurra guda takwas su sun ka karanta awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn kuma dukkan su qira'o'i ne mutawatirai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko awala yarawna zaka taujihin ta ana magana ne da uslubi guda wanda baya nan ake magana da shi فزادتهم رجسا الى رجسهم ولا يرون kaga uslubul khitab muna ji ko awala tarawna nan kuma ana magana ne da mu'minnai domin an ka ce wa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan to maimakon a ce awala ya rauna shi koma zuwa ga muminai sai suka ce awala tarawna yana awala tarawna yana koma ne zuwa ga muminai alhali idan muka duba dukkan kira'o'in guda biyu suna iya komawa ga muminai suna iya komawa ga kafirai in ka ce awala ya rauna su waɗancan kafiran ba sa gani tunda an ce fa zaratuhum rijsan ila rijsan zadatuhum ai babu sanan to dan an ce awala ya rauna ai babu mamaki bane su ma muminai an ce awala ya rauna shin su muminai ba sa gani yana yiwa domin an ce fa amman ladina amanu fa zadatuhum hum zamiri ne na alghaib awala ya rauna shin muminai ba sa gani tare da cewa Allah ya ƙara musu imani kuma yana jarraba munafikai tare da su imanin ba tunda ko kai a shugaban arnan duniya sai Allah ya jarrabe ka shi yasa arne ma shi na rashin lafiya arne ma shina ana mai mutuwa gida ne kuma arne na kuka ko ba ka nan bane dan haka ka bi Allah ko ka bi Allah sai Allah ya jarrabe ka kuma ko ka bi Allah sai Allah ya jarrabe ka America ko ba ka nan bane akwai hospital hospital a America akwai cututtuka da AIDS da sida da wace ta duk ciyar duniya akwai su can kuma ana gobara America ko ba ita ato guguwa tana buga su ko ba ta buga su akwai makabarta America ko babu faransa kuma ka tabo babu wallahi ka bi Allah ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba sai Allah ya jarrabe ka ko fir'auna da yace shine abin bauta ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai yadda wace ma daga baya shine ubangiji kuma yahi Allah fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la kaji rabbu ubangiji al'a'la oga kwata kwata ma'ana ko akwai allolin shine babban su to wallahi ko shi sai da Allah jarrabe shi Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون كما الله يتفى أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين الله دكنش يتفى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك أشهد سيدنا يا الله eh dole kato da Allah ya ce hitsari kace hito sai ga cewa yoni wayo kana wayo wayo ka ba cewa kai ana karanta Qur'ani Qur'ani wani abu na ba da Allah ya tashi kama wallahi in Allah ya tashi kama ka da tutu da hitsari dai Allah bai ce wasu tsaya sai kaga an nemo tiyo ga ka kwanci cikin ofital ana ce ma mai gida mai gida ana ce ma excellence gashi tutu ya boye ka sai da fitar da Allah kaga na harkar ka dan adam raunin ka yayi yawa ka ji tsoron Allah ni ka ci gaban Allah haka yi da in rububiyya ta ko biya wallahi sai Allah ya jarabe ka to awala rauna yana iya kuma zuwa ga mu'minnai tun da zamiri na hum fazadatuhum imanan ko kuma awala rauna shin ku mu'minnai ba kwa gani Allah yana jarraba kafirai ko kuma awala rauna shin ku munafikai ba kwa gani kenan intaqala min uslubi wato yan ka karanta da ta'ul an yi intiqali daga uslubil ghaiba ila uslubil khitab zadathum ba a ce zadatkum ba kamar mutumin da ake magana babu shi nan amma tarauna ba kwa gani kenan nan uslubi uslubul khitab ana kiran shi al-iltifat cikin ilimin balaga kuma Allah sai shi magana da kai kai tsirin ba tsoron kai kai ba wa qalu ittakhadha ar-rahman walada tatabi laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u shay'an idda ba uslubul wato abin nan shaja'atul arabiyya ake kiran shi kamar yadda Abdul Malik ibn Quraib al-Asma'i ya faɗa an gane ko to dan haka dai kamar yadda mai jalalin ce bil ya'i wa ta'i kaji mun kawo wanda ya karanta da ya'un mun kawo wanda ya karanta da ta'un shi mai jalalin ya ce in an ce bil ya'i munafikai ne in an ce bil ta'i mu'minnai amma mu wallahu a'lam murin jai da cewa tun da damirin mu'minnai ya gabata damirin kafirai ya gabata in an karanta bil ya yana iya ɗaukar mu'minnai na iya ɗaukar kafirai in an karanta bil ta yana ɗaukar mu'minnai na ɗaukar kafirai dan su munafikai suna ganin jarrabawar da Allah yake musu su ma mu'minnai suna ganin Allah yana jarraba su tun da wuri guda ake ko ba haka dan bane wallahu a'lam to yuftanuna ay annahum yuftanuna mai jalalain yace yubtaluna ana jarraba su an gane ko yubtaluna asalin shi yubtaliyuna na domin ibtala asalin shi ibtala ne akwai alif an gane ko alif kin nan sai an ka ya umce sai an ka bada ta alif an ka ce ibtala to yubtalu ina wacan yubtala ake cewa to alif kin wanda asalin shi yubtalayu ne sai an ka ce yubtaluna idan ka zo cikin ilmu sarfi in malaman sarfi sun tambaye ka ce an shahi harafi na ƙarshe babu abin da ya shamin kai yubtalu da ana jarraba su fi kulli amin a cikin kowace shekara marratan so daya aw marrataini ko so biyu ko kace shudi dai ko shudi biyu asalin marra shine wucewa ta kan abu marra ya murru sai a ce marratan sai an kace marrataini shudi biyu sai mai jalali ne ce bil qahti alƙahtu shi ne wato fari shi ne ake kira aljadbu a rasa ruwa an gane ko wal amrar kenan da mi da rashin lafiya kaje da majilani ya fassara shi summa la yatubuna sannan kuma su ba za su tuba ba min nifaqihim daga munafincin su wala hum yadhakkarun kuma ba za su wa'aztu ba asalin yadhakkaruna yatadhakkaruna na sai an dauki ta'un an kamar da tazalu sai ta koma yadhakkarun ba sa wa'aztuwa yasta'izuna me yasa ba za su wa'aztu ba saboda shaytan kullun yana ce ba ga hanyar da zaka bi kai ma Allah wani duk mutane da kun ga suna cin haram wani lokaci ba wai sun sa abin bai da kyau bane sai a ce a to kun sa akwai dan lokaci yanzu muna samari bon ça me reste euh, insha Allah dans quelques années donc euh, insha Allah je vais changer tu vas changer quoi mala'ika mutuwa kace ma tu vas changer da bane ita tana yiwa shi yan mintutuka da shi gajira ya dauki yaro cikin cikin mahaifiya sai kai katon kaddara da kai zakin zakin daukaka kama gyara da Allah in kana gyarawa idan haka jiran lokaci shi yasa duk mutumin da yake sabon Allah in tsaka sai mai yawa shi ta ganin akwai dan sauran lokaci ga inda zamu bi ga inda zamu bi ga inda zamu bi ina ma harina zai yi ɗan uwan annabi Yusuf mi sun kace sun kace mu kashe shi sun san wani kisa bai da kyau ɗan uwan su na sun kace a daga baya eh wa takunu min ba'dihi qaumun salihin shi na ƴan mata suke so mace ta yi karuwancin ta yi harkokin ta ta kare ta ci duniya sai ta kai shekara 45 ta rukuce sai ta dawo ta ce to a neman mata ustaz aba ustazo bi zai yi da shara rukutattan mace ha mu mu hizo waɗanda yake waɗanda suna son addini su da ba mutum tare da su mace sai ta kare ya wucin jawon duniya suna zuwa maka tana son ustaz yanzu ustaz zai yi shi ga shi na da take kasa kullum ga sunan matar ni ke an ce muhi kowa ai wani ta haka wallahi ku gyara in kina son masu addini su tafi tare da ke ki rike addini tun kina matashi yake ki tuwa a ciki ba ki so in ki tafi yawon duniya ki to nemi wani dan duniya shi ma wanda ya tuba sai ku haɗu sai a yi ta tahiya daidai ta haɗu da daidai an daidaita Amin, amin. To wannan shi ne ‘yan uwa musulmi abinda mai jilani ne ya kawo game da wato abin nan, game da wannan aya. Sun mala ya tubuna wala hum ya zakaru. To sai mu koma, a wala ya rauna annahum, asalin ya rauna ya ra'auna ne. An shafe wato alhamza kashi, domin ra'a asalin shi ra'aya, yara yar'ayu ne, shi ne asalinsa. A wala ya rauna shin ba sa gani, annahum yuftanuna, cewa su yuftanuna ana jarraba su an gane ko kalima ta fitna a cikin larabci tana daga cikin kalmomi masu ɗaukan ma'anoni daban-daban kada ka zo kullum in ka isa kalma cikin qur'ani ka ba ta ma'ana guda ka ce shine take nufi in kai haka zaka yi banna mai yawa muna ji da kyau wato akwai lokacin da zaka iske kalma tana iya ɗaukan ma'ana takwas ko ma'ana tara ko ma'ana goma a cikin alqur'ani to idan ɗalibin ilimi bai san wannan ba sai ga ya zabura ya ɗauki kalima ya bata ma'ana guda ko da aka zuwa sai iske abin ya rikice mai sai kuma shina cewa a'a malam kakana za a yi malam kakana za a yi babu abin da za a yi illa ka tsaya kai karatu ka gane yadda karatu shi ina fata an fahimce ni a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun imam suyuti wato a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da yazo wato wajen bayani akan wato kalimomi sai bayanin akwai kalimomi waɗanda in an ka duba cikin qur'ani suna ɗaukan ma'anoni daban-daban daga cikinsu akwai wannan kalima ta fitna ta diba cikin alwujuhu wan nadha'ir in ka ji an ce alwujuhu wan nadha'ir shine wato eh abin nan huskoki daban-daban waɗanda kalima take ɗauka muna ganewa ko in an ce alwujuhu jam'i ne na fuska ko an nadha'ir kuma shine bi shine tamka to sai imamu suyuti yace cikin al'itƙalu fi ulumil Qur'an sai ya kawo kalimomi waɗanda suke ɗaukan ma'anoni daban-daban ka saurara da kyau wa min zalika kana ji yace daga cikin kalimomin da suke ɗaukan ma'anoni daban-daban alfitnatu kalima ta fitina yace waradat ta zo a cikin alqur'ani ka san dan qur'ani sai yace a alqur'anance ala aujuhin yace akan huskoki daban-daban bari mu ji su yace ashirku kalima ta fitina wani lokaci in zo cikin Qur'ani tana nufin shirka Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatl shirkar da mutanen Makka suke yi ta kai yaki a ce an kashe mutane ko ba ka bane wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ay hatta la yakuna shirkum ko ba ka bane wa yakuna ad-dinu lillah abakara wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah a cikin suratul anfal Allah ran mai hada al-Qur'ani yace ma'ana ta biyu wal idlalu wani lokaci an ka ce al fitna cikin Qur'ani yana nufin batarwa fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي ابتغاء الإضلال دون صوبة الدبوتاني إمام السيدي يتي والقتل وللوقت انتنا في انكسة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نأكو الصد tana nufin kangewa wahdarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk ai an yasudduka kenan na hudu ad-dalalatu kalima ta al-fitna tana nufin bata wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a al-ma'dhira wani lokacin tana nufin bada uzuri Allah ce wa yawma nahsuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen ay thumma lam takun ma'dhiratuhum Imam Suyuti yace wal qada'u wani lokacin tana nufin abinda an kazartas na hukunci yace in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha wajen annabi Isa ne annabi Musa ne yake magana da Allah kaga in hiya illa fitnatuka ai in huwa illa qada'uka muna gari ko sannan kalima ta alfitna wal ismu tana nufin zunubi Allah ce wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu ay fil ismi saqatu sun fata cikin zunubi al maradu wani bi tana nufin rashin lahiya awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn kina ana jarraba su da rashin lafiya wal ibra sannan kuma tana nufin abin lura abin daukar wa'azi rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kakka sanya mu abin daukar wa'azi ga kafirai su dauki wa'azi gare mu wal uquba wani lokacin tana nufin uquba azaba an gane ko falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim kaga nan ana nufin uquba ta same su al ikhtibar wal ikhtibar kenan tana nufin jarabawa wa laqad fatanna alladhina min qablihim kuma kan bani Allah ya jarrabe ni gabanin su kuma za a jarraba ku mu ma za a jarraba mu wal azab kuma lokacin tana nufin azaba ja'ala fitnatan nasi ka azabillah kuma kan bani ai ja'ala fitnatan nasi ai azaban nasi ka azabillah wal ihraq wani lokaci ana nufin konarwa يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يتي والجنون وانا لوكا تنتنا نفين حوكا التي فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون kaji kalima ta fitina ma'ana goma sha biyar ta ka ɗauka cikin alƙur'ani ga su ne ba musulmi ya kawo kai ka zabu da ka ɗauki ƙur'ani ka ce a shi kenan fitina ai fitina na kawai ko da hausa ma fitina na muke cewa shi kenan a ta yi a ta ina muna ganewa akwai wani littafi ma da wani malami yayi kan wannan ilimin kawai sunansa al-wujuh wan nazair na Imam Damagani ka neme shi kaga kowace kalma ma'ana nan take lokacin alqur'ani dan kana jin larabci shi kadai ko kai jami'a wallahi bai isa eh sai an yi bincike awala yarawna shin ba sa gani annahum yuftanuna cewa su ana jarraba su fi kulli amin a kowane lokaci marratan so daya au marrataini ko shudi biyu sai malaman tafsiri su kai sabani shin so dai ne ake jarraba su mi ake rufi da marratan au marrataini mun gane ko waɗansu malaman tafsiri in muka diba cikin as-sahihul masbur min at-tafsir bil ma'sur na ustaz dr hikmat bashir profesa ne na tafsiri da yake jami'an Madina ɗaya ne daga cikin ɗaliban al-Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shafi'i cikin wannan littafin nashi sai ya kawo riwaya wajen marratan aw marrataini yace akhraja Adam bi sanadihi sahih an Mujahid yace fi qawlihi yuftanuna qala yuftanuna yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini qala bis sanati wal ju'i suruta bis sanati amma bis sana kama ta rubuta kenan abinda ake nufi bisanati Allah yana jarraba su da yunwa wal ju'i da kuma mi da shekara fari wal ju'i da yunwa tunda wani lokacin a rasa abinci sannan kuma yace ibnu jarir at-tabari ya fitar an gane ko daga urwa an qatada yarawna annahum yuftaluna fi kulli amin marratan aw marratayn qala yuftaluna bil ghazwi ana jarraba su da fita wajen yaki fi sabilillahi a wajen ɗaukaka kalmar Allah fi kulli amin a kowace shekara marratan so dai aw marrataini ko shuɗi biyu kaji abin da aka kawo daga salaf ibnu kathir ad-dimashqi an gane ko shi ma sai ya zo karkashin wannan aya sai kama ganganu na salaf awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sai kawo magana daga wato salaf yake cewa da an ka ce wa qala qatada ibnu kathir ya kawo shi bil ghazwi an gane ko fi sana marratan aw marrataini shine sai dauki cewa abinda ake nufi kenan can bi sanati a cikin shekara ana jarraba su da yaki shi yasa suka ce bi sana an gane ko ko muna fi sanati a cikin shekara marratan so dai aw marrataini ko kuma so biyu ya kawo riwaya kuma daga Hudhaifa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini yace qala kunna nasma'u fi kulli amin kadbatan aw kadbataini فيفصل بها فئام من الناس كثير an gane ko fayadillu biha fi amun kathiru min nas shikenan ana jin ƙarya ɗaya ko ƙarya biyu wannan ƙaryar sai ta batar da mutane jama'a da dama sai su ƙara fitinuwa da ita shine ya fassara marratan aw marrataini kizbatan aw kizbataini muna ganewa to haka dai in ka diba cikin tafsiri na Imam Fakhruddin Razi ya kawo wannan ya kawo bayani akan wannan abin da ake nufi daga wato jarraba su in ka diba cikin kuma wato tafsirai daban-daban zaka suna kawo an jarraba su so dai ko an jarraba su da rashin lafiya ko an jarraba su bil la'ni wal khizi shine an jarraba su bil la'ni da la'anta kamar da Imam Fakhruddin Razi ya kawo wal khizi da kuma kaskanci ina fata an fahimci ka ji dai malamai sun yi sabani wajen mai ake nihi da marratan au marratayn muna ganewa ko to amma ɗaya daga cikin malaman tafsiri da ake kira Abu Sa'ud an gane ko da yazzo sai ya ce wal muradu mujarradu takfir la bayan la bayanul wuqu'i abinda ake ni da Allah ce marratan au marratayn ba Allah ne rufin so ɗaya ko so biyu ba a'a kalima ta marrataini abu in ya zamanto musanna wani lokaci biyu ne a lafazi amma ba biyu din ake nufi ba kaga in kace labbaika allahumma labbaika ai labbaika kamar biyu ne ko amma kuma jam'i ne ba so guda da kake so Allah ya karba ma ba ai ka kama fada ka kama fada sai ka shiga cikin garin makka sai kaga ka'aba ko ba haka nan bane to kenan kaga labbaika biyu ne amma kasra ake nufi shi yasa shi wanda Abu Sa'ud ya tafi cewa marratan aw marrataini ba so ɗaya ba so biyu ake ba Allah yana jarraba su a kowane lokaci tunda kayi kaɗan Allah ya jarraba ka so biyu a rayuwa ko ba ka da muni eh duk ini sai Allah ya jarraba ka Allah kalle yana ma sunawa tunda da ka buɗe salular ka sai ka ji maganar da ba ta da daɗi in kana da mata sai kun hwana da ita da sahe a fafata ka hito ku fafata da makwabcinka a jarraba da aka yi ne ai ba kaɗan bace eh dan haka marratan aw marrataini ba ana nufin ba so ɗaya ko so biyu shikenan ka sai ka ce so biyu ake nufi ba shi ake nufi ba an gane ko shi yasa to kalimomi irin waɗannan na larabci idan aka zo kansu an gane ko to an ka ce marratan mi yasa an ka kashi marratan ba a ce marratin ba ba a ce kuma marratun ba nusiba bi maza yasa a larabci in kalima za ta fara tana fara ne da zamma amma an ka gane ta da kasra ko an ka gane ta da fatha sai an nemo meye dalili الشيخ عبد اللطيف احمد شويري في اكل لتافن التدريبات اللغويه جزء نبيو daga صفحه ta 205 zuwa ta 206 ya kawo kalimomi da ake ma nasaba kai mai i'rabi da kake takama da i'rabi in ka ga kalima da nasaba shin ya dalili yace yuqalu ana cewa fi tahiyatil qadim ga mutumin da yazo daga balaguro wat tarhib bihi ayra lelale da shi maraba ahlan wa sahlan wa marhaban sai an ka ce ahlan wa sahlan wa marhaban yau me yasa an ka faɗi haka me yasa ba ce ahlun wa sahlun ba marhabun sai Sheikh Abdul Latif Sharif yace waɗannan kalmomi maf'ulatun li fi'lin mahdhuf an sha ita mata fi'ili wa taqdiru ji'ita ahlan ka zo ma mazau mutanenka wa wata'ta sahlan ka taka ƙasa da sauki wa sadafta marhaban kai gamdakatar ka dace da inda za a yi lale lale da kai ka ji waɗannan kalmomin sannan yace idan kalima ta zo an gane ko wanda ake zuwa a ganga ma za qara'ta sai ka ce kitaban ba sai ka ce qara'tu kitaban ba ko ba ka nan bane to yace kuma akwai kalimomi subhana khususan umuman masalan aidan fadlan ma'aza mahlan haqqan shukran afwan safhan shine na neman afwa khilafan wifaqan mukabaratan inadan bu'dan ta'san shine tir jada'an an gunce hancin shi albattata yanke ko jada'an magana guda wadda take ba a canza ta yaqinan yace duka waɗanda da ni faɗa mansubatun ala anna kullum minha maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf dukkan su fi'li da ka kaddara musu kaga in kace shukran ashkuru shukran shikenan afwan a'fu afwan ko irfu anni afwan khilafan ukhalifu khilafan yace to kuma wa kadhalika yunsabu ala al-maf'ul al-mutlaq li fi'l mahdhuf idan an ka samu a tafarruqan ba'da wahda shi ma maf'ulun ne mutlaq malarawa idan suna zaman to bayan hamzatul istifham yace to kuma saurara ka ji wa yunsabu ala annahu na'ibul an al-maf'ul al-mutlaq al-maf'ul al-mutlaq ana munasaba akan abin da yazo na'ib akan shi marratan marrataini miraran jam'i ne marrataini jiddan shatatan juzafan tauran taratan jalalan shine abin da ya girma waɗanda kalmomin dukkan su ana i'rabin su akan wato na'ibun anil maf'ulul mutlaq sai na na na karshe yace wa yunsabu ala naz'il khafid ma'nan lafzan lughatan shar'an istilahan urfan zawqan shar'an aqlan qanunan yace dukkan su ala naz'il khafid zaka kaddara musu harafi kenan fil lafzi fil lughati fil shar'i fil istilahi fil urfi fil dhawqi fil shar'i fil aqli fil qanun yace min al masadir allati tu'rabu maf'ulan mutlaq mahdhufan labbaika na karba makiranka sa'daika kenan shi ma karbawa ne dawalaika haka abin ya gudana hananaika ma'ana tausayi daga hanna ya hinnu ne hazaraika kaji tsoro kenan to waɗanda duka ala hay'atil musanna amma tu'rabu maf'ulan mutlaq li fi'lin mahdhuf kai mai i'rabi in ka ji kalmomi waɗanda sun ka zo da nasba kaji abin da Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya faɗa ba ni ke kawo ba awala ya rauna shin ba sa gani annahum su yuftanuna ana jarraba su fi kulli amin a cikin kowace shekara marratan so dai au marratayn ko so biyu kaga nan sai mu duba waɗanda suke cewa bambanci kalima ta sana ya an ce as-sana shine ni shekara to al'amuha shekara ko ba haka nan bane to me bambancin su ana iya cewa dai na huta ko yau suka ce a in an ka ce asana ta bambanta da al'am shi al'am sai wata goma sha biyu sun cika amma asana ko wata goma sha biyu sun cika an gane ko ma'ana yanzu mutumin da aka haifa dubu biyu watan sha ɗai an gane ko ga shekara ta wannan ta dubu biyu da ashirin da hudu yanzu ba dubu biyu da ashirin da biyar ba to da dubu biyu da ashirin da biyar ta shigo sai mu ce mi sana ta cika ko ba ka da bane kenan shi yanzu sana gare shi amma bai da am sai wata ya sake gewayowa na sha ɗaya na wata shekara sannan ya cika amu ɗaya. Muna ganewa da kyau, wannan wasu malaman lokaka suka ban matsa tsakanin su. Abu na biyu, wadan sun ka ce in ka ji sana akwai matsala, in ka ji am kuma lafiya lau. Tunda ya ce ƙala ta zira'una saba a sinina da'aban fama hasattun fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام sun ka ce kenan am akwai matsala wala kad akhadna ala fir'auna bisinina amma gashi nan kuma Allah ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun kaga nan kuma zan jarrabawa ake yi kina haka wannan magana ta so dai sai mu ce fil ghalib babu cewa ƙarya suka yi mu ce fil ghalib dan sun kafa hujja da walqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama kaga labisa fihim alf sanatin an gane ko shekaran nan 950 yayi a cikin bala'i yayi su sai aka ce illa 50 ama sai waɗanda yayi ba tare da su ba kenan kaga waɗancan sai su samu sauki sai suka kafa hujja da wannan wallahu ta'ala a'lam thumma la yatubuna ba sa wa astuwa wala hum yadhakkarun sannan kuma ba sa daukar wa'azi da haka sai ka dauki jarrabawa Allah yana jarraba masu imani Allah yana jarraba kafirai ya mai imani ya kamata in Allah ya jarraba shi me yasa Allah yake jarraba masu imani me yasa Allah yake jarraba wanda ba su da imani duk ayoyi ne suna na cikin alqur'ani daban-daban da hadisai wanda maudu'i ne wannan takaitaccen lokacin ba zai ba mu damar mu ce mun karasa wannan bayanin ba Allah ranmu saboda lokaci ya fara matso muna mu karanta aya ta karshe ko da mun fassara ta gaba ɗaya ba wa idza ma unzilat sura وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون نعم da Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin littafin mushaf darus sahaba na tanasuqud durar sai suka zo wajen munasaba sun ce idan ma unzilat sura idan an ka saukar da sura tafdahuhum wadda take kumyatar da su wa tuzhiru ahwalahum take bayyana halin halayensu faqad sarafa Allah qulubahum Allah yana ju hakika tabbas Allah ya juyar da zukatansu an tawfiqil hidayati ila al-iman daga dacewa da shari'a zuwa ga imani ina fata an funce ni ma'ana qur'ani da Allah ya saukar da shi dan me Allah ya saukar da shi dan shari'a ko ba garan bane a kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa hudan lil muttaqina ko ba garan bane inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam amma in zuciyar mutum ta lalace kafirci ya shige ta ko munafinci to shikenan sai zaman to abinda yake ƙara ma mutane kusanci ga Allah su shi yake ƙara musu nisanci ga Allah wal iyadu billah kaga abin ya koma muntakis in ji larabawa intakasat fitratuhu wa intakasat akhlaquhum abubuwan su sun rikice Allah kai muna tsari to ibnu ashur da yazo a cikin at-tahrir wa tanwir da yazo zai bayyana munasaba tsakanin wannan ayar da ayoyin da suka gabata sai yace wa idza ma unzilat suratun yace atfun ala jumlati wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana kina an yi atsafinta akan waccan tunda dukkan su halaye ne na munafikai yace to wa zahiru abin da yake a fili annal maqsuda abin da ake nufi atfu jumlati nazara ba'dhum ila ba'dhin ala jumlati faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana kinan da an kace ayyukum zadatu hadhihi imana abin da ake so ayi atafin shi akan nazara ba'dhum ila ba'd me yayi dalili sai ibnu ashur yace wa in faminhum man yaqulu yace wa inna ma u'idat jumlatu sharti abin da yasa aka ƙara maimaita jumla ta shar'i da anka ce wa idza ma unzila suratun yace li bu'di ma bainal jumlati al ma'tufati wal jumlati wa jumlati al jazai saboda abin da a tsakanin jumla ta shar'i da jazai wato jazai kenan jawabin shi yayi nisa to kenan yanzu nazara ba'dhum ba ya cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wa nazara ba'dhum ila ba'd ba a yin wannan sai an kabar shi tun da ya nisa sai aka ƙara sake wani nuna wani sharaɗi don saboda sharaɗin ya tuna ma da wancan sharaɗi da ya gabata au yace au lil isharati ila ikhtilafil waqti ko ko tana yiwa lokacin ba guda bane can wancan lokaci fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wani lokacin aya ta sabka sai su sai su nazara ba'dhum ila ba'dhin sai zaman to ba lokaci guda bane shi sai Allah ya babbanta ko kuma zaman to lokaci guda ne amma saboda wasu jumloli sun gitto sai aka sake maimaita sharadin tare da cewa ana son ai asafi akan wancan aya wanda ta gabata tunda ya ce fa minhum man yaqulu kuma nazara ba'dhum ila ba'd yace bi ikhtilafil waqti bin nisbati lin nuzul alladhi yaquluna indahu kenan an samu sabanin lokacin da suke cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wa bin nisbati surati allati inda zuzuliha yanzuru ba'dhum ila ba'd aw li ikhtilafi suratayn koko Allah ya hankalta ma surar ba guda bace waccan sura daban waccan sura daban kenan waccan da ta sabka sun ce kaza waccan da ta sabka sun ce kaza bi anna al muradu huna suratun fiha shay'un khassun bihim ibnu ashur yace to kuma surar da ake nufi wadda wani abu ya sauka ya shafe su kusan galibin munafikai in ayoyi suka sauka in su bayani kan halin su ba ba su cikin tashin hankali amma shi yasa da kaji an yi wa'azi zan baka wata ka'ida ka rike da kyau eh yau ga ka'ida ta mai dadi amma ka rike ta in ka ji an yi wa'azi ka kasa zuwa ku gaisa da mallam kuma mallam ya baka takaici to rinna an tabo an tabo lahinka da kaga an yi wa'azi mutun na dariya shi na jin dadi an tabo makiyanci wallahi wani da an tabo lahi ne kudin aka kare kare wa'azi sai kahin ma a ƙari ya buga mutu ko in ce ma shirgar jiji ya ce kayi mallaman nan kasan sha'anin su matsala na so na gana mu zama ƙasa lahiya an taɓo inda bai so amma da ballan ya faɗi wani abin da ya shafi shi Allahu akbar muna son malamai masu imani masu faɗan gaskiya kai kai sai dai a haɗi kan mukin kai ba a haɗi kan ka da kaji mace tana yabon malami to ya sassake maza da kaji miji na yabon malami ya sassake mata eh kai baka so a caccake ka in baka da gaskiya kai ba a taɓa ka mana wanzami baka so baka so ga jikinka Allah ya kyauta to shi yasa yace fiha shay'un khassun bihim in akwai wani abu wanda yake da alaka da su shi yasa kuma yace mujibu ziyadati ma abin da yasa an ka ƙara ma ba'da idza bayan idza fil ayataini a cikin ayoyi guda biyu muttahidun duk ɗaya ne littihadi muqtadihi saboda abinda ya hukumta wannan duk abu guda ne ya zan sababi domin wagga tana bayani ne kan halin su wanda ba a son a sani can waccan wa idza unzilat suratun kamar da yace an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum wannan aiki suka tambaya kaga ba su jin tsoro amma fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana suna jin tsoron asan da wannan magana sai Allah ya kara mata ma litta'kidi wannan nazara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin ba sa son asani sun mansarafu sai an ka kara mata ma dan a nuna maka labari ne mai ban mamaki mai karfi ba wanda ya san shi sai Allahul ghuyub wannan shine dole نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا sannan sai su juya su ba da baya in suka juya suka bada baya sarafa Allah qulubahum sai Allah ya juyar da zukatansu bi annahum qaumun la yafqahun saboda mutane inda ba sa fahimta ba wai ba sa fahimtar rayuwa ba ba sa fahimtar shari'a ba sa fahimtar alqur'ani ba sa fahimtar sunna amma suna iya gane ilmukan duniya suna iya gane yadda ake cin amana suna iya gane yadda ake yaudara suna iya gane yadda ake tara duniya suna da yadda ake yin wayo ai dubara nan suna da wannan fiqhu in kaji Allah ya ce bi annahum qaumun la yafqahun ba ana nufin ba su gane yadda rayuwa take ba a'a game da duniya da cin amana wannan sun hika amma la yafqahuna alqur'ana والسنة النبوية المطهرة ولا يعرفون الشريعة ولا يعرفون الإيمان وإنما يعرفون الجذل والخيانة والنفاق والتلون والتصنع والمصانعة والمجاملة duk ɗabi'o'in su ne sarfa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahuna kaga sai Allah ya saka kanka musu yasa malamai suke cewa in ka kama hanyar da ba ta da kyau sai Allah ya barka da dubarka kaje ce thumma sarafu sarafa Allah qulubuhum falamma zaghu أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة abin da ka zaɓan makan kasi Allah ya barkar shi Allah kai muna tsari yan uwa wannan aya akwai sauran bayanai da suke da alaka da ita ba a karasa su ba dalili sai dai gobe in Allah ya kaddara akwai rayuwa amma alaramma waɗanda ayoyin akwai daɗi gare su ka karanta mana su mu ji suran nan ta karkare kat laqad ja'akum
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai gobe Allah ya kaddara cikin masu rayuwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh